والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد كم إلى يوم نسلم إلى تأدين المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta Asabar wanda take daidai da 23 ga watan Ramadan hijira 1441 wanda ta dace da ranar 16 ga watan 5 2020. insha Allah za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba yau za mu tashi a suratul takawir ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أفصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana saninta da suratul tasawir makiyatun ta sauka a makka ne wa ayatuha 29 ayoyinta ishirin da tara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wato, turan tana magana akan abubuwa manya-manya guda biyu, sune hakikan yadda tashin alkiyama zai kasance, da kuma hakikan wahayi da manzanci da aka yi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. wanda dukansu sai mutum ya yarda da su imanin sai ke cika. Suran ta fara da bayanin ranar kiyama da abin da yake tare da ita na juyawa ga baki ɗaya na kauni wanda komai zai canza daga yadda yake daga abin da ya shafi rana da taurari da duwatsu da koguna da ƙasa da sama da dabbobi na gida da dabbobin jeji da 'yan adam da dai girgiza dukkan abin da yake kaunu ne ga baki daya wanda Allah subhanahu wata'ala zai canza duk abin da yake cikin wujudu zuwa ga wani yanayin da ba a ciki ba haka yake ba a da babu wani abu da zai saura sai Allah subhanahu wata'ala ya jirkita shi saboda wannan rana shi yasa ake kai mata babban rana rana mai ban tsoro ta kuma yi magana a kan wahayi da sifan annabi da sifan manzon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karban wahayin ta hannunsa shine mala'ika jibril shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sha'anin yanayin mutanen da aka aiko musu da wahayi don a cire su daga cikin duhun da suke ciki na kafirci da bata zuwa hasken ilimi da imani sannan turan ta cika da bayani akan wato ƙaryar abin da kafirai suke riyawa game da alƙur'ani mai girma ke cewa kirkira ne na ɗan adam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا رانا واتو أكا كسيتا واتو أكا شافي حسكنتا شيني كورت ibn abbas ya ce za a shigar da ita ne karkashin al'arci sai ta sai hasken ta kice ga baki ɗaya saboda girman hasken al'arci da girman al'arci imam hassan ya ce hasken ta ne za a shafe ta zama ba ta da haske imam qatara da mujahid ya ce kamar yadda kuma aka sake rawaitowa daga ibn abbas da sa'id dan jubairin kafar da ita za a yi a cikin teku kamar yadda kasan a jefa gaushi a cikin ruwa yadda zai mutu haka rana za ta mutu kamar dai yadda aka faɗa wajen ne alshamsu wal qamar a haɗa rana da wata a jefa su a teku shikenan sai teku kuma ya bindiga ya kama ya zama to gobara ya zama babban wuta annarun lahin akbar wuta wadda kusa ne fi girma to in ka ga haka ya faru wa idan nujumun kadarat idan ka ga taurari an jejjefo su sun faffaɗo an ce yanzu taurari duka kowace tauraruwa tana hannun wani mala'ika ne an ɗaure ta da sarƙa tana lilo a hannunsa kamar yadda ka san fitilu suke lilo a sama haka aka yi ma tauraruwa to lokacin da aka yi nafku fi suri an ce fasa ikamar sistamawa ta mantul arzu illa man sha Allah wato wato sai an an yi busa a cikin ƙaho wanda suke cikin sama da suke cikin ƙasa duka sai su mutu wannan mala'ikun ana yin busa duk za su mutu don haka suna mutuwa sai su sake wannan sarkokin sai wannan taurarin su farfaɗo ga baki ɗaya kuma su faɗa cikin teku shi kenan su ƙara haddasa gobaran da zai tashi a cikin teku ga baki ɗaya wa idan jibalu suwirat idan kaga an tafiyar da duwar wace wato wato sai kaga babu ita ga baki ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul kahfi aya ta 47 yace wa yawma nusayyirul jibala watarar da harba bari bata za mu tafiyar da duwar wasu sai da ƙasa ta fito ta zama ƙasa kawai guda ɗaya babu wani kogo ba wani kogi to a nan akwai maganganun malamai da yawa wasu ce wato in an aka ce irin jiba da suyirar ɗin nan wato su waɗannan duwar wasu za su baje su je su shiga teku sai ƙasa ta zama ƙasa baki fuska ɗaya kawai da baki ɗaya wasu kuma malamai suka ce a'a su za su bace su zama kura ne amma ita wuta ta lita ita ciki su sai kuna su za a haɗe su zama su tattaru a guri ɗaya sai su zama wuta wanda za a jefa a taurari da rana a ciki. Wailan isharu ukilat idan ka ga raƙumma wato an bar su an watsar da su masu su sun watsar da su ba masu kiwon su ba masu kula da su. To shi ma alama ne na cewa tashin alkiyama ya zo wa idan wuhush wa idan wuhush shirat na'am wa idan biharu fujirat wa idan nufuzu zuwijat na'am wato wa idan wuhush lokacin da kaga dabbobin jeji hushirat an tattara su wato za a samu babban hargitsi saboda wato in an jefa rana da wata suka fada cikin teku suka hura suka huru da wuta to da dabbobi da sauran halittu duka mutane da aljannu sai a hargitse ana ta gudu a gauraya da juna da mutanen da aljannu da dabbobin na jeji da baki daya saboda ranar wannan rana to lokacin da ake cikin wannan tsayuwa an firgita an rasa ne ake ciki shikenan sai a ga ƙasa ta dare idan ƙasa ta dare tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai za ta za ta buɗe ƙasa za ta buɗe to tana buɗewa sai wani iska ya fito mai sanyi wannan iskan shine zai hure dukkan rawukan mutane da dabbobin da sauransu da baki ɗaya su faɗi kuma mutu to wannan rana in ka ga haka ya faru ko ranar alkiyama kenan wa'idan nuhutu idan ka ga rawuka zuwujat an har haɗa su guri ɗaya yan malaman tafsirin sun faɗi a tsawal da yawa a kai kamar su irin abbasin suna cewa za a haɗa masu hali iri ɗaya ne a wuri ɗaya da munafiki da munafiki da munafiki da munafiki a tattara su a musu layin su gu ɗaya mumini mutumin kirki da ɗan uwansa a haɗa su guri ɗaya kafirai a haɗa su guri ɗaya aljanu a haɗa su guri ɗaya wato shi ne aka ce zumijat ba magana irin na wato kaman aure ba ne a a haɗa kowane jinsi a tara shi a gurin da ‘yan uwansa suke wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan nufin zumijat ma'anansa wato za a yi kaso kaso ne wato guda uku shine zumijat ɗin a tattara kafurai guri ɗaya a tattara muminai waɗanda suka yi imani guri ɗaya zaɓaɓɓun bayin Allah daga annaba da sauransu a tattara su guri ɗaya malamai dai da yawa sun yi maganganu da yawa akan ma'anar wa izan nufusu zuwujat din wasu an ce za a rinka kama mutum ne kafiri da kafiri a musu ɗauri biyu sai a haɗa su a cikin gari ɗaya a haɗa hannunsu a ɗaure da hannun wannan kafiri da wannan haɗa ƙafan wannan kafiri da wannan haka za a haɗa su a kai su ba Allah ya sauka wa idan
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت wa idan mawudatu yayin da wanda aka binne ta da ranta su ilat ake tambayan ta tana kuka ta zo filin kiyama tana cewa ni ne nayi ni ne nayi laifin ne nayi sai a tambaye ta bi ayi zambin kutilat me ya sai ne kan aka kashe ta da ita ba ta sani ba sai a tambayi wanda ya kashe ta me ya sai ka binne ta da rai wannan kuma wato ana magana ne da larabawa na jahiliya waɗanda suka kasance suna binne 'ya'yansu mata da rai wato mutum yakan kasance saboda dalilai da suka ɗauka wa kansu masu yawa na ɗaya daga cikin dalilan shine wai yarinya in ta girma tana iya zuwa ta yi lalata ta ɓata sunan zuriya dangi ta ɓata musu suna don haka ma ba za su karta ta girma balle ta zai ta ja musu aiki na biyu ya ya yawa a lokacin saboda haka suna tsoron a kawo musu hari a zo a in an kawo harin da mafi yawanci wanda ake fara kwacewa a je a bautar da su sune ya'ya mata a ce kabilar suwa ne akwai 'ya'yansu mata a hannun suwa ne an je an mai da su bayi ana hayayyafa da su a matsayin bayi ko ana sassai da su a matsayin bayi to wannan yana razana su yana ba su tsoro ko da za a yi yakin ko ba za a yi yakin ba sai mutum ya ce gare ya binne ta ma ya huta kar ta jawo masa abun kunya kar a zo a sace ta a je da ita a je a bautar da ita uba yakan bar yarsa sai ta kai budowa sai ce ta zo ta raka shi jeji dan ta raka shi sai ya je ya kama tonon rami in kama tonon rami yana gama tona rami sai tura ta da ranta ya ta mayar da ƙasa a kanta wannan nauyin ƙasar shi ne zai kashe ta ka rasa inda za ta ja numfashinta to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan babban gargaɗi saboda kar a ci gaba da wannan kuma waɗanda suke suka yi wannan ɗin su razana amma waɗanda suka yi bayan sun musulunta al'islamu ya jirgu ma ƙabla sai dai ana gargaɗin waɗanda suka saura ne kuma in suka ci gaba da yin haka ko kuma wanda ba su musulunta ba suka tafi lahira to sai an tambaye su zunuban waɗannan yara da aka binne su da rai daga ciki akwai uwaye da kansu wanda za a kira su ranar kiyama wanda yake yanzu ma akwai ma'udatu ba eh akwai ma'udatu za a ga mace ta haihu sai ta je bola sai ta je ta yadda yaro ko ta yadda yarinya wannan daidai take da ma'uda domin a jahiliya akwai irin wannan din ita mace saboda ita ma tana tsoron abun kunya kar yarinyar ta girma ma a zo a kace ta abun kunya dan haka in ta kusan haihuwa sai ta fita daga gari ta je jeji ta zo ta je daidai wani wajen wani rami in ta ji naƙuda ya kama ta sai ta yi naƙudan a wurin idan ta haifi ɗa namiji sai ta runguma abin ta dawo da shi gari idan ta haifi ya mace sai ta tura ƙasa ta binne ta ta taho abinta to shine aka ce za a daga wanda duk ta kace yanta a ranar kiyama za a daga uwar a ba ta yar tana shan nono tana kuka a hannunta a filin kiyama tana cewa menene ne aka aka aka binne ni da raina wannan kuma hisabin zai koma kan uwar yarinyar da ta binne yarinyar ke wannan dai kamar yadda muka faɗa har yanzu irin waɗanda suka yi abun kunya su yi cikin shege su je su jefar da yarinya a bola to kuma suna daga cikin mau'uda wanda izal mau'udatu su idan har yanzu akwai irin wannan mau'uda tana nan misali mutum yakan je ya lalata da mace sai ya yi lalata da ita ta yi ciki ta yi cikin kuma don kar a haife shi sai a je asibiti likitoci lokacin ma yaron an tura masa rai yana da girmansa su sa wani chemical ko su sa wani makami su kakkace shi a cikin mahaifa a cire shi a je a zubar da shi to duk dai wannan nau'i ne na ma'uda na zamani malamai sun rubutu rubuce da da rubuce rubuce da dama akan yadda ma'udatul zaman ta juyo kuma yanzu ana nan akwai ma'uda ba babu ba to za ka je lahira likita a kira ka wannan yarinya tana kuka a ce da ayi zambin kutilat wani zunubi ta yi da ayi zambin kutilat da wani zunubi ne mai laifin mai ta yi aka kashe ka to a ƙarƙashin wannan bi ayi zambin kutilat din nan malamai sun yi istikrajin akam a shar'iyya da yawa daga na ɗaya daga ciki sun masu da yawa daga cikin malamai sun duba wannan aya cewa bi ayi zambin kutilat wani zunubi sai aka ce ta suka ce a ce 'ya'yan mujirkai ƙananu wanda ba su balaga ba in sun mutu suka tafi lahira ba za a kai su wuta ba tunda Allah subhanahu wata'ala ya nuna ba a zartar da mutum sai ya yi wani zunubi ya ce ba su yi wani zunubi ba an kashe ta a ce kaga kenan in sun je kiyama ba su da wani zunubin da za a ce za a sa su wuta a saboda wannan وإذا السوق وإذا السوق نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا السوق إذا تقدم أيك نشرت aka yaɗa su takardar aikin mutum za su fito suna tashi kamar tsuntsaye kowanne su je su rataye da wuyansa wanda dama an riga an rataya masa lokacin da ya rasu yadda yake kamar yadda ya zo a cikin bayanai na malamai kuma cikin hadisai cewa mutum ya rasu aka sa shi a kabarinsa za a tashe shi a bashi takarda da al'aluma a ce uktub ka rubuta duk abin da ka sani na rayuwanka to Allah zai sanar da shi duk abin da ya san yayi da kansa zai rubuta dan ya rubuta shi kenan ya gama sai a karɓi takardar sai a naɗe ta in an naɗe ta sai a rataya masa a wuyan in zai ci gaba da kwanciya ne kamar mumini kenan a kabarinsa a buɗe masa bututun ƙanshi da kayan daɗi na aljanna yana jin ni'ima a cikin kabarinsa har zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama in kuma kafiri ne a sako kunamai da macizai a buɗe masa turarin wutan jahannama kabari ya matse har sai ka sai har sun sassa haka zai zauna cikin wannan azaba har ranar tashin alkiyama idan aka yi tashin alkiyama wa'annan takardu bayan an tafi mutane to sai sai sai a zanta ta tsayar fi sama tana tasowa cikin sama kamar yadda iska yake huro ta sabbi sai ta zo kowanne talatai da wuyan da wuyan mai ita daga nan sai a ce ikra kitabaka ka bari na suka da yawma alaika hasiba wasu malamai suka ce ba ba wai tasowa za su yi ba suna rataye ne a wuyan ka sai a balle sai a ba sai a buɗe to kowa ya bubbuɗe takardar sa farfar farfar din nan to shine nushiratin an bubbuɗe takardu wa ila sama'u idan kuka ga sama kun dan aka teɗe ta aka yi mata fiɗa kamar fiɗan akuya yadda kake ganin saman nan ake akwai akwai kamar wani wato abu ne da za a iya naɗewa eh kamar yadda Allah ya ce yawma nasawi sama ka dai sujudul kitab to haka za a naɗo sama a tattaro ta to shine kaga kuma sama ta zama kofofi shine idan sama ku shi dan wa idan jahimu su'irat idan aka hura wuta wato narin layin a kubura wato wutan jahannama aka hura ta domin makiya Allah subhanahu wa ta'ala wa idan jannatu lokacin da kaga aljanna uzlifat aka kusanto da ita alimat nafsun ma ahabara rai ta san abin da ta halarko da shi kenan wasu malamai na zamani sun yi tunani a cikin abin da suke rubutawa na al-mu'jizatul mutajaddida mu'jizozi wanda har yanzu ba su kare ba ta manzon Allah ne amma lokacin su bai bayyana ba sai yanzu sun ce wa idan biharu sujirat idan aka kunna wa tekuna wuta wato yana nuna ne ɗebo man fetur yanzu da gas da ake yi daga cikin tekuna yana nuna misdaki na wannan aya cewa ga shi dai ruwa ne ake ɗebowa daga teku amma ana kunna wuta wuta kuma mai muni da su wannan yana nuna maka cewa tekun nan fa ake ran da Allah ya ga dama kuma aka zo wannan lokaci in aka buɗe wato wannan ruwan wannan abin nan wato asalin ɗanyen mai ɗin da yake can ƙasan atlantika da teku to kaga in aka buɗe shi ya bulbulo kenan aka jefo kuma ga rana wanda ita gaushi ne ga taurari wanda kuma gaushi ne in suka faɗo ciki shikenan kai ma ka san wutan da za a tayar ba karamar wuta ba ce wanda kuma ita ce wutan da za ta zama wutan jahannam kar ma ka ji wai ina za a kalato jahannaman nan ne jahannaman a nan za a kalato tana nan Allah ya ce kada ta bane kawai Allah ya tsare na'am alimat nafsun daga nan rai kuma wato duk waɗannan abubuwa da aka lissafa iza kaza iza kaza iza kaza din nan to idan waɗannan abubuwa tun suka faru alimat nafsun ma ahbarat a ranar rai za ta san abin da ta halarto da shi fili kiyama ba ka bukatan a maka bayani daga kaga wannan rana za ka tuna duk abin da ka aikata min khairin aw sharri na alheri ne ko sharri daga kaga haka kawai tunawa za ka yi ai ko dan siyasa ai Allah yana sa mana a jikinmu sama ta da duniya sama ta da afira dan siyasa yana gama shekara uku akan kujerar mulki to shikenan sai kwakwalwar da rinka rikodin ya cika alƙawura kuwa da me da me da me da me yayi da me da me bai yi ba in bai cika alƙawari ba da kansa za ga ya saba reconciling committee ce ana samun ko ana cewa da Allah mun san dai wuri kaza an samu takaitawa wuri kaza amma dai ku yi mana alƙawari insha Allah in muka zo tajantarwa za mu yi kaza za mu yi kaza wanda aka wulaƙanta shi aka yi amfani da shi aka samu nasara bayan an yi nasara aka watsar da shi sai da kuma an ji shi ana lallashinsa wai ana son ya dawo saboda an san yana da amfani to haka ne ɗabi'an ɗan adam kenan to kaga a duniya ma kenan ka tuna kurakuranka a matsayin ka na wanda ka mutu jama'a balle lahira kana zuwa lahira duk abin da ka yi sai ka tuna in mai kyau ne za ka tuna in mai muni ne za ka tuna nan kuma babu ba babu sa wanda za su ji suna ƙarya suna cewa kayi da za a lahari ba ka yi ba
فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس نعم da da yawa wato mukan kawo misali har da 'yan siyasa ba wai saboda kamar misali mu muna shagube ma wani ko mun damu da abin da wasu ke ciki bane mu muna mu ruwan sama ne muke kamar ruwan sama ne yana sauka ko ina yaro ya yi babba haka alqur'ani yake wato da yawa wasu suna ɗauka in ana ta wa'azi ana kiran kafiran maka ana kiran kafirai ana kiran mai da yawa wasu waɗanda suke da waɗannan matsayoyi da mukamai ba su ɗaukan abin ya shafe in ba ka kira sunansu ba kuma in aka bar su haka an yaudare su wallahi wallahi tun daga mai anguwa da ka yadda aka naɗa ka sunanka mai anguwa har zuwa abin nan mai gunduma har zuwa hakimi a dagaci har zuwa hakimi har zuwa sarki mai daraja ta uku da mai daraja ta biyu da mai daraja ta ɗaya tun daga kansila har dan majalisar jiha har ciyaman na local government har dan majalisar tarayya har dan majalisar dattawa har gwamnoni har ministoci har daraktoci har shugaban kasa wallahi tallahi in kun tashi a ranar tashin kiyama alifat nafsun ma a habara rai sai ta tuna abin da ta yi duk wannan mukami da ta yadda aka baka kana jin a duniya wasu suka yanzu kan ma ba a yin irin wannan jajen a je a ce maka to wani muna ce a gaba kin ciki bayan ka ci zaje yayi za ka ji an ce ka cika wani guri an ba na ban ciki ka ce kana ce a gaba kin ciki to kuma bakin ciki ya kamata a tsaya ka domin an rafiya maka wani babban al'amari balle wanda ka ɗauki alƙur'ani ka saba shi a kafaɗanka ka rantse ka ce za ka yi aiki na adalci da gaskiya wa jama'a sannan yau kana koran wasu kana daure wasu ba tare da aiki ba wasu ma dan karatun qur'anin da karatu ya din take jin haushin su take azabtar da su za mu je magama don haka wallahi ku tashi ku yi aiki wa jama'a ku cika wannan amana da Allah ya tsora muku sai ku ji daɗi duniya ku ji daɗi lahira kada ka ya yarda da ku ya ba ku dama ba ku da kuɗi ba ku da gidaje ba ku da motoci masu tsada duk ya yarda a ƙa'idan da gwamnati ta sa za a baka mota ne kaza ne kaza za a baka gida ne kaza ne kaza za a baka allowance kaza kaza in ka tsaya kan wannan abun sai ka ci duniya ka ji daɗi ka barka kuma kana cikin warwara to dukiyar da aka kuma baka amana a hannunka aka ce ka yi wa mutane aiki da ita wallahi wallahi wallahi idan ka ci amanan talakawa wallahi wallahi wallahi Allah ba zai barka alibat nafsun ma ahabara kana zuwa kiyama za ka tuna wannan da ka ɗauka ko ai sai wanka har ya wuce kai kan ma an manta da kai shekara nawa tuntuni sai da na shekara saba'in ma na mutu bayan da na yi mulki wallahi wannan hisabin yana kanka wallahi wannan hisabin yana kanka yana kanka don haka duk wanda yake a yanzu yake kan mulki ya yi wannan ya tun yanzu ya makansa kiyamun layi iya abin da aka ce naka ne ka yi amfani da kayanka wannan dama almuslimuna ala shurutihim idan aka kama sharadi aka ce a baka kaza a baka alawar kaza doka ne take a baka to shikenan wannan kan a shari'ance ya riga ya zauna halan ɗinka ne amma in ka wuce nan ka rinka ɗiban dukiyoyin al'umma kana almubazzaranci kana ba mu wanda ka ga dama kana hana wanda ba ka so kana uzura ma wanda ba ka so ba ka yin mutane aiki kana ha'inta su kana cewa kayi aiki wallahi abin da ka tara zai zo ya zama maka nadama kuma kuna gani baya albarka akwai wani gwamna da ya taɓa yin gwamnan Kano da kansa ya fito ya faɗa ya ce yanzu muna muku aiki ne saboda muka da muka yi shekara hudu muka tafi abin da muka tara ba mu ga amfaninsa ba shi da kansa yake faɗa a gaban jama'a a taro muna gurin a Kano wani tsohon gwamna ne wanda daga baya zo ta yin gado ya ta ayyuka a Kano ya ce shekara hudu da muka yi mun cuce ku mun ci amanan ku mun yi kaza kuma ba mu ga amfanin abin da muka tara ba ba mu ji daɗin sa ba yasa yanzu muke muku aiki saboda haka mutane mutum ya shirya kada ka zo kawai an sa cikin roman duniya ya ruɗe ka ka zo ka yi asarar duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وإذا الشمس كورت فلا أقسم لا فلا كتورنا أقسم الله يتي إنا رنسيوا بالكنن da masu shafe junansu masu yin wato nahisa wa junansu su ne alkunnan wato Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da rana da take shafe dare sai ta tsaya a matsayinsa sai kuma dare ya zo ya shafi rana yi kawurin laila alal nahara wa kawurin nahara alal lai to Allah subhanahu wata'ala ya rantse da wannan an jawarin kunna waɗannan wanda ake musu naskin nan wato taurari wanda ake shafe haskensu idan rana ta bullo suna nan ai yanzu haka taurari suna nan amma da ya hana a gansu zuwa rana shi kuma dare in ya zo rana an kai da wani wuri sai ya zo shi kuma ya maye mata shi kuma wuri ya yi duhu to Allah ya rantse da waɗannan taurari waɗanda ake musu takamil ake shafi hasken masu gudana waɗanda ake shafi hasken su idan rana ta zo na'am wallahi Allah ya rantse da dare iza as'asa idan ya kusanto wato ya taho da duhunsa zai shafi hasken rana wasubhi Allah ya rantse da asbahi iza tanaffasa idan ya numfaso wato a maimakon a ce idan saboda yana zuwa da kaɗan kaɗan kamar yadda numfashi yake fita kaɗan kaɗan to haka ce ka aka kamanta shi da sai aka fi iza tanaffasa wato asbahi idan ya numfaso haske ya fara zuwa kenan yana kokarin takawirun laili inna innahu la qawlu rasulin innahu la qawlu rasulin karim innahu duk wannan ne jawabin rantsuwa don me ake rantsewan Allah rantse maka ne innahu wallahi wannan alqur'ani wanda kake ganin wanda suke karanta shi they are out of school students they are out of school there is no more school if you are, if you are in Quranic school you are no more a student ko to za ka je ka gaya ma Allah wallahi za ka je ka gaya ma Allah they are not out of school you are the out of school man amma ba za ka gane wannan ba sai an je tashin alkiyama out of school the one who did not learn anything who did not learn any alphabet whether in Arabic or in English or in France or in Germany or in Russian or in China or in he didn't learn anything in the out of school. But the one who learned alphabet of Arabic and learned the recitation of the Holy Quran is not an out of school man. It's an educated man. Saboda haka a daina wannan yaudara, ku daina wannan yaudara, to Allah yana rantsewa da dukkan waɗannan rantse-rantse yace wannan alƙur'ani wallahi la ƙaunar rasulin karimi zancen manzo ne mai karinci zancen manzo ne babba babban manzo slaves slaves of europeans mu africans mun zama slaves na europeans we are not using our language muna using din language din waɗanda suka instantar ɗinmu wai kuma muna kiran kanmu waɗanda suka karanta ilimi na ƙasa kuma su ne ka je ka ce wa mutanen tana out of school ka ga irin rubutun da suke yi wasu lankwashe-lankwashe kamar bululu shi ne rubutun kuma ba a ce musu out of school ba ba su iya abcdefg ba sai irin nasu rubutun suka iya ba a ce musu out of school ba wayanda suke rubutu irin rubutu na abin da ya shafi kamar kasar iran ba a ce musu out of school ba da irin rubutun su kowace kasa da irin rubutunsa amma mu mun ignorin din kanmu mu mai da kanmu bayan wasu abinda muka koya mun watsa ko ba mu iya nasun ba kuma a zo ana cika mana baki ba mu iya nasun ba gano motsa historian ai akwai wata mota irin ta kaza fadin ta kaza tsawon ta kaza to na guda nawa kai irin ta a ana yi ne a turai kana baka labari ne kawai sai aka dauki takarda aka baka dan ka iya wannan labarin saboda haka a bar mutane da profession din su a bar mutane da profession din su su yi karatun da ya dace da su kuma suna da amfani saboda masu wannan karatun su ne suke da moral teaching moral teaching kuma shi yake rike duniya ta zaman to ba ta fada cikin irin yanayin da take kokarin fadawa yanzu nan ba gashi nan dai Allah yana nuna mana aya inna tilka isharu utilat to kai kawai an ce maka idan an bar idan kaga an watsar da rakumi mai rakumi rakumi mai ciki a wurin balarabe shi ne rakumi ne shi ne mai babban dukiya manyan dukiyoyi ne balare da ganin rakumarsa tana da ciki yana ganin zai yi arziki balle yana da goma ko ɗari ko hamsin masu ciki amma ya gudu ya bar su but you didn't understand ba ka gane abin da Allah yake nufi ba why you abandon your own land saboda corona kawai ka gudu ka bar jirgin samanka ka bar jiragen ƙasanka ka bar manya-manyan kamfanoninka ba fa tashin kiyama bane rihazal ne kawai na tashin kiyama amma you abandon anything duk abin da kake abandon everything ka gudu ka bar duk waɗannan abubuwa millions of naira of dollars in in in in, in bank ka gudu ka bar su ma'aikatanka can mantin billions ka gudu ka bar su ka koma ka kulla kanka a ɗaki ka sa wani abu ka mamuke hancinka wane ne ya rasa ne ka ya kore ka Amerika ko Rasha ko Ingila ko Faransa. Al-Qadiru, Al-Qayyumu, Zul Quwwatil Matin, Al-Mudabbir, shi yayi wannan aikin kuma wannan yana nuna ma aya ne cewa wanda ake faɗa babban zai zo wannan rihazal ne wallahi in wannan wuri yanayin ya wuce mutane ba su dawo kan imanin su ba to za su zama kamar wani zarar shi kufin zulki da Allah ba kullu shi na lahu shi karan ma nan jarum ila barri lokacin da Allah ya kirar da su suka sauka kuma shi ke sai a koma kan abin da aka samu to wannan wannan alqur'ani gaskiya ne kuma zance ne da aka saukar daga wajen Allah subhanahu wata'ala la qawli rasulin karim la qawli rasulin karim zancen manzo ne ne karinci nazara bi ruhul amin mala'ika jibril ya sauko da shi ala qalbika akan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة wannan manzo mala'ika jibrilu ma'abucin ƙarfi ne makinin mai tabbatacciyar daraja inda zil arshi nan ga ubangijin al'arshi wani tsohon malami da zai fito ya ce wai mala'ika jibrilu bai sai koyar da manzon Allah ba har ya matse shi ba shi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ikra aka saukar ba to muna sanar da duk wanda yake da wannan fahimtar kul man kana aduwan li jibrila in kana gaba da jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika jibrilu ne maganin malamin manzon Allah kai ka je ka jiya naka aikan Allah yana gaya mana man kana aduwan li jibrila wanda yake gaba da mala'ika jibrilu yake ganin jibrilu bai isa ya zama dan aika zuwa ga manzon Allah kuma ya rike manzon Allah kuma ya matse shi a mukafukansa ba to fa innahu shi jibrilun nan nazzalahu ala qalbi rasul sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo sai ka mutu fal tabdud bi sababin ila samai thumma litaqata wannan haka Allah ya shirya haka ya ga dama kuma mala'ika jibrilun shi ya dauki manzon Allah ya tafi da shi manzon Allah bai kashi da kansa ba ya dauke shi ya tafi da shi ya hauce da shi sammai ana kokarin a bai da mutane kafirai a fakaice kuma da sunan addini a zo a ce maka ai ba a yi mani irajin ba ai babu ni iraji ai isra'i kawai Allah ya faɗa subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa daga masjid al-haram ne zuwa masjid al-aqsa to ina maganar tafiya kuma ni iraji wani irin jahilci da sunan ilimi kuma a samu tsibgaggu a yaudarar da hankalin Mi'iraji mu mu mutane malamai su suka raba tafiyan kashi biyu da aka yi tafiya da yake balaraba sun san tafiyan dare sunansa isra'u to tun da ƙasa aka yi daga makka zuwa masjid al-aqsa sai aka tsayar da shi da sunan isra'u amma da yake hawa sama ne daga masjid al-aqsa kuma sama aka hau sai aka kira shi mi'raju mi'rajin nan kuma daga ta'arujul mala'ikatu ilayhi wa ruhu saboda haka shi miraji ake kiransa uruji ake kiransa kuma a hadisi ce urijali kuma duk wanda ya yi musu isra'i kafiri miraji kafiri ne ka ji da kyau domin musa ayoyin alqur'ani ne ita suratul isra'i ta faɗi isra'in amma ta faɗi mi'rajin ta inda jahili ba zai gane ba سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا me signifer me me ake nufi da Isra'il aka ce an yi Isra'il ne linuriyahu min ayatina don mu nuna manzo Allah ayoyinmu to wani ayoyi aka nuna mana tsakanin Makka da Baitul Maqdis ina ayoyin an ce dai asalin end the most important reason da yasa za a yi mi'rajin da shi shine a je a yi showing din wasu miracles na Allah subhanahu wata'ala to wa'anne miracles ne aka nuna wani ayoyi ne wani science ne aka nuna masa tsakanin tsakanin Makka da Baitul Maqdis babu in kana so ka san science din ka koma suratul najmi والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى عيناه دناده فكان قاب قوسين أو أدنى فأوها إلى عبده ما أوها ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند mene inda sidratul munta inda ha ne sidratul munta tsakanin makka da baitul maqdis take jannatul ma'wa tsakanin makka da baitul maqdis take in ya ga sidrata ma ya ga ma za ga basaru to ma daga ba mafarki bane ƙarya ne shi yasa imamu tazali ce hikri anna allah asra bi abdihi min al masjid al aqsa shi bai ce da midraji ba ma sai ya ce min al masjid al aqsa ru'iyan ila al arsh isra'in min al masjid al aqsa ne har zuwa al arsh duka isra'i ne kuma ba kamar da wasu ke a mafarki ba bi jismin nabiyil mustafa wa bi zatihi wa fi nabahin ba a cikin bacci bane a farke ne lam yastalim bi sunatihi ba wani maganan gangadi a ciki shahidu bi hadha murjiman li sunatihi na shaida wannan ina turmuza hancin maƙiyansa shahadatu man addala muzadu lisan safa wal ins wal jinn wal wahsh yace shaidan niyya zan yi yadda mu'jizar manzon Allah fa dutse da mata jaida lisan safa kenan wal jinni aljannu su masa jaida wal jin wal insi mutane su masa jaida wal wahsh dabbobin jeji su masa jaida irin su dabbo su basiru ko su zabiyu su masa jaida sannan ma har kututturen gidajen mimbari ma ya masa jaida sannan kuma wai waɗannan duk in yi musu wancan mu'ujizan bayan ga wannan wallahi ana son a mai da mutane kafirai da sunan ana son a koya musu addini wai garanti ana son a tattara hadisan manzon Allah sahihai a bukari da muslim saboda wani in Allah da in sahabban manzon Allah wasu sahabbai da suka ruwaito a'a in hadisi Abi Huraira ne ruwaito za a soki hadisin in Anas ne a soki hadisin duk a wai su kai ne za ka tantance manzon Allah sahabbansa Allah ya yi shaida waɗannan mutanen zaɓaɓɓu ne tsarkaka ne tun maganar shaidan ma ba a cikin alƙur'ani ba ne والسابقون الأولون من المهاجرين sai dai na san kada wannan ayin da alqur'ani kuma ba haka bane ba daidai bane min almuhajirina muhajirai duk muhajirai ba ce wani ba banda wani ba wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ba ka da su ba aikin banza waradu anhu sun yarda da shi to mene waye waye baka daman ka rage wasu daga cikin muhajiruna ka ce su ba mutanen kirki ba ne muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainihim تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ثم التوراة الله إذا يقول أن صحابي بابا مثلا الله يبقى مثال ومثلهم في الإنجيل الإنجيل kuma aka yi magana ta matsalin zar'in a jar ku fara gaba ta hutu mai yi ba shi ba ko yau wa aka rage ta awu ma'azar wa ta gala zafattawa ala tuqihi yuzibu zurra'a liyajiza min al-kuffar duk wannan bai isa da aya ba duk wanda ya rayu Aisha kafiri ne saboda Allah ya ce laula in sami'tumuhu wa sahabbai ba mu digari digari ba zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu subhanaka hadha buhtanun azim sai Allah ya ce izkumullahu an ta'udu li mislihi kada ku sake wannan magana sahabbai ake ma wannan gargadin ina muku wa'azi in ji Allah kada ku sake faɗin wannan munanan maganganu game da Aisha in kuntu ne ne mumini na in kai ba mumini bane za ka dawo kana yaɗawa yau to da haka ba mu jin mutum dan mutum ne shi ko da yana da aƙida kaza sai dai mu ka dan halinka da mummunan tarbiyyar da kake son ka tusa wa al'umma ka lalata mana ɗalibai da almajirai ka lalata al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muba'in abun abun yi wa jiyayya muba'in sammani muda'in abun wa jiyayya samma a can cikin sammai shine samma a can wato ƙololuwan sammai mala'iku gabaki ɗaya suna wa mala'ika jibrilu biyayya
wama sahibukum bi majnun shi kuma wanda aka yi wannan abun da shi gaba ɗaya wa ma sahibukum bi majnun mutumin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ba majnun bane ba hankalinsa ne ya guje ba wata wata wata wata wata wata je kasa dawo wai dan an ce ai mutum yana jin zafin ciwo kawai dan son zuciya an ce zafin ciwo ne sai da Umar ya ce zafin ciwo ne dan son zuciya aka ɗauki wannan kalma aka juya ta aka ce wai an ce mahaukaci ne amma kuma wanda ya ce wanda ya ce ya je zammai ya dawo gaskiya bai gani ba mafarki ne shi ma ya ce mahaukaci kenan ba a hankalin sa yake faɗan wannan maganganu ba kenan to wanne ne ya fi zagi akan wanda ka gama magana an ce ma zagal basaru wa ma daga kace zaga wadaga kace san bai gani ba da wanda kuma wannan kawai a cikin ciwo ne mutum yana kwanci yana fama da ciwo akwai ruwayan hadisin da manzo Allah da kansa yake ta inna lil mauti la sakarat kawai dan an ce zafin ciwo wani mutum dan fajirci ya canja ma'anan ya ce wai an ce hauka ne wai dan an ce wata mace saboda tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace wanda ba ba mai cikakken hankali ba takan zo ta ce manzon Allah ina son mu tattauna da kai sai ta kama hannun manzon Allah sai ya bi ta je gefe a bakin hanya su tsaya ta faɗi dukkan abin da take so ta gaya masa sai ta gama bayanin sai ya bar guri to sai aka amfani da cewa sai ya je gurin ya tsaya ya gama biya mata bukatanta fasiki ya ce wannan biyan bukatan wai an tara da ita wai ana son a ce annabi ya tara da ita a bakin cikin kuma biyan bukata ina yi ma'ana biyan bukata sau nawa ake amfani da biyan bukata da sunan bayan gari ko wani abu ko wani abu makamancin wani saboda haka wannan halaka ce babba aka ɗebo ake son a halakar da mutane kuma waɗanda mu ba mu yi karatu ba sai ɗan kaɗan a wurin malamai na kirki amma waɗanda su ba su san meye karatu ba sun ɗauka wannan karatu ne wa ma sai hukum ma abucin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san bi majnu ma hukaci ba duk wannan abubuwan da yake faɗa kansa a waye yake faɗa an yi ne da shi a zahiri ba a baɗini ba kuma a mafarki ba idan ka ce mi'raji mafarki ne ina tsammanin wasu ba su gane inda na kafirci yake kulle ba idan ka ce mi'raji mafarki ne a can aka bambanta salloli guda biyar saboda haka in da kaɗan ake farawa ai kafin a zo nan daga wani abu firamare aka fara har aka zo nan ko to ana tafiya sai a zo ce masa to sallah biyar ma ta tabbata kuwa tunda an ce a wajen miraji ne kuma ba a yi shi ba ka gane ko daga nan sai a kare ta wasu abubuwa duka kuma wannan din ai da muka karanta cikin suratul suratul najmi din sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mene laqad ra'a min ayati rabbihil kubra saboda haka wancan ayatina da Allah ke linuriyahu min ayatina to ya je ya ga ayati rabbihil kubra kaga an cika makasalin mi'raji kenan linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina to mun gama la qadara min ayati rabbihil kubra waɗannan na suratul najm su ne ayatu din su kuma ba tsakanin makka da baitul maqdis da aka gansu ba a ina na gansu a sammai To amma mai kwakwalwar jaki ko kaza ba zai taɓa gane cewa annabi zai iya tashi sama ba. Amma wata kila kumbo zai tashi. Buraka ya rabu hajiruhu mun ta haɓa sani. Buraka na ta kofatarsa iya tsawon iya saitin dinsa. Saitin ɗaya shi ne zaku ɗaya a wurinsa. Kuma ka je in baka da in baka da ilimi ka je ka tambayi malaman falaki su ga ma tafiyan haske. Yaya tafiyar haske taku ɗaya a haske yaya yake wannan tafiya da manzon Allah ya tafiyar haske ne kuma shi ne ya yi opening da yake alfatihu ne lima ubulika sai ya yi fatu ma ubulika minas safar ila sama ya yi opening in transportation to the heavens shi ne kuma ake kira aviation daga nan kuma tunda manzo Allah ya yi opening da abin da ba za a taɓa yin tafiya irin sa ba dan girmansa da saurinsa da ban mamakin sa sai aka ce shikenan yanzu ya ma'asharar jinni wajen in istatu ma an san buzu min khairin samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan shikenan wa wa wa amrun ladai wa khalqun sawa'u shikenan daga nan kawai kowa ma sai aka fara neman item da za a yi moving to the heaven kuma ga ta ana tsayin moving din eh dama shi manzo Allah ya kan bude kofa ne daga ya bude kofa shikenan ya ba da ishara kenan shi ilimi idan aka baka dan dan tsoka ne daga cikin sa to an gama maka komai an baka basic knowledge din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ba za a yi tashin alkiyama ba sai wuta ta zama ita take muku ita hidima da ita kuke kwana da ita kuke tashi sai ka karyata wannan dan a lokacin ya faɗa amma kafin su sun yarda yanzu ba ba hidima ba wuta take mana hidima ba da ita muke kwana da ita muke tashi bankan mu ita ce esin mu ita ce ɗakin mu ita ce ita za mu kunna ita za mu yi girki in mun fita mun shiga mota in mota ta kida a ta ji kawo me ta ji kawo wuta saboda haka da wutan muke kwana da wutan muke tashi kamar daga cikin malaikar sun su cewa mu za a yi tashi da bayan gindin bulalanka ya baka labari me wannan ba za a yi duka da shi ba me yake kai muku sako me wannan ba bulala ba ce me yake kai muku sako gindin bulalan ka zai ba har wayan tarho haka nan kuma maza Allah ta ta kazo ne waya wannan waya duk sai da ya faɗa yace ba za a yi tashin kiyama ba sai wani dutse ya rinka baka labarin inda ba ya hude ya buya abin da ke cikin wannan hanzatin wanda yake kawo wuta ne sunansa hajara batin sunansa hajara sunansa dutse in aka ɗauki wannan hansar aka je sai ka dubi zai fasa ma goshi ko ba zai fasa ba dutse da me kake magana da Saudiya da Rasha da Amerika da Faransa da sauran wurare da ne ba su san wannan Allah ba amma sa ce suna son sa ba ku san ba ma balle ku so shi wa ma sai buku mutumin kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance jima jununin mahaukaci ba na'am abin da yake faɗa duka babu magaji a ciki babu a waye kansa yake yake faɗa na'am ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه والله من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما بالأفق المبين أترى السماء ما بيني كذا ما كما akan waɗancan masu mummunan al'ida ta dawo a ina ne ya gani bil hukumin mubin lokacin da yake cikin zamira ya zo ya karanta masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq da manzo Allah ya fito daga zamira ya zo sama ya zo ya fita ya dubi sama sai ya ga mala'ika jibrilu qarsaddal ufuqa fadinsa ya toshe duk fadin sararin sama ko ina fuka bikin mala'ika jibrilu ne sai ce ya Muhammadu ana Jibrilu wa anta Rasulullah ya Muhammadu ni ne Jibrilu kai ne manzon Allah sannan bayan haka da wahayi yanke bayan kwanaki da bayan kwanakin da yayi da yankewa da ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta damuwa cewa ai yana cewa ai ma'abucin sa ya guje shi ai yayi kaza kaza kaza shikenan sai kawai ya ga mala'ika Jibrilu a sama babban babban halitta mai manya-manyan fuka-fukai a kan wata kujera yana lilo a sama sai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji an kira shi ya daga ido sai ya ganshi sai ya razana saboda ganin sa da yayi shine ra'ahu nan ma bil ufuqil mubin wurare biyu kenan ra'ahu bil ufuqil mubin shine koma gida ya ci daskiru ni daskiru ni zanni duni zanni duni sai ya ce masa ya ayyuhal muddassir qum fa anzir na'am وما هو وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو على الغيب بضنين kai mai ce annabi ba a sanar da shi gaibi ba yau kuma ga aya tana mayar ma da martani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah zai masa rowan gaibi bane gaibinsa duka ya jaji ya nuna masa ba abun tuhuma bane akan abun da ya faɗa na gaibi ma huwa alal ghaibi bi dhanin ba abun ba wa ma muhammadun alal wahyi bi bakhilin manzo Allah ba zai wahayi da ruwa da wahayin da aka bashi ba yuqaddiru balle ta kai taji ta jinji a cikin isar da shi wata alimi ne da sanar da shi me me gaibi din kaga aka fasara maka da shi ne wahayi gaibin nan Allah bai masa ruwa ba ya sanar da shi alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bil layli bil ghaibi akhbarul ghaibi ne akhbarun ne ghaibiya Allah ya bashi labari ma huwa al ghaibu Allahu ghaibun al-qiyamatu ghaibun al-jannatu ghaibun an-naru ghaibun ko kuma gaibi kalma ba wannan gaibin ne yun gaibin ne yun tazar ko gaibin kalma ba tilka minan ba'il gaibi nuhi ilayka ma kunta ladayhim illa qul aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladayhim illa yahtasibu amma darawar gaibi anan menene wannan gaibin ma ba gaibin ne kalma ba gaibin da ya riga ya shuɗe na'am wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim ba kuma zance ne na shaitani ne sai ba sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.